mu koma ba na bismillahir rahmanir rahim matashin karatun mu shine al-insha gairu talabi ko a afwan al-insha talabi mun ji min min al-insha min nawa al-insha min nawa al-insha akwai al-amru afwan al-insha talabi akwai al-amru an-nahyu al-istifham at-tamanni na'am an-nida shukran to yanzu zamu dauki ɗaya daga cikin aka samu al-insha at-talabi shine mene al-amru da wasu sigogi ake yin umarni kun gane ga ka'ida mu ci a gaba tana cewa alkawa'id ka'ida ta 37 al'amuru talabul fi'ili in aka ce al'amuru shine nema a aikata wani aiki ala wajhi listi'ila ta hanyar mene daukaka ma'ana kamar yadda masu usul fiqi suke fitar da tarifin dole al'amuru ba zai ya zama al'amuru idan ya fito ne daga na sama zuwa ƙasa yanzu idan ka ce ma yaro ko uba ya ce ma ɗansa ɗauki fatanya ka tafi gona ɗauki fatanya ka tafi gona wannan zai zan menene al'amuru amma ke ce zaki fita unguwa sai ɗan ki ce mama ki siyo min tsaraba wannan yana umartin ki ne kuka me ke yi kaga yi nema ne yake yi wannan ba za a ce na umartin ki ba to al'amuru sharadi ne fito daga mutum na sama zuwa ga wane ne na ƙasa ka'idar ta gaba tana cewa lil amri arba'u siyagin umarni na da sigogi guda hudu a larabci watan ana amfani da sigogi guda hudu ne ɗayan sigogi guda hudu domin ba da umarni na farko fi'ilul amr za a iya kawo fi'ilul amr a ce kunu hijaratan aw hadida kun gane fadribu minhum kull banan wal mudari'ul muqtaran wal wal mudari'ul maqrun bi lamil amri za kuma iya kawo fi'ili amri wanda aka manna mishi lamul amri fi'ili amri wanda aka manna mishi lamul amri li yunfiqu zu sa'atin min sa'atihi wannan lamun na tana ce mata lamul amri wato fi'ili mudari ne za a dauko shi sai ana samu lamun a manna masa ana ce mata lamul amri litadhhab ila madrasa ya ali litaskutu sukutan hadi'an bima'ana uskutu kawai wasu mu fi'il amr za kuma iya kawo wani wata kalma na ce mata isu fi'il amr wato kalma ce suna ce wacce ake amfani da ita da umarni kama a ce mene sah mah wal masdaru na'ib an fi'il amr za kuma iya kawo masdari wanda yake kwafe ma fi'il amri za mu gansu insha Allah ta'ala wa qad takhruju siyagul amri yazidi idan aka baka umarni ana son ka aikata ne ko in dai umarni ne ana son ka aikata ne to wani lokaci kuma za a zo da sigan umarni amma ba ana son ka aikata bane ka aikata wani abu bane kuma ba to wakan takhrij sigul amr hakika sigan umarni sigogin umarni za su iya fita an ma'ana hal asali su bar ma'anonin su na asali ila ma'anin ukhra zuwa ga wadansu ma'anona daban tustafadu wanda za a iya fahimta min siyaqil kalam daga siyaqi zubi tsari na maganan kal irshadi wani lokaci za a iya maka umur baka umurni ne amma ana irshadi ne yaro ne bai yi alwala da kyau ba sai ki ci kai zo nan ga yadda za a yi ka zuba ruwa a nan ka goge nan kai kaza amma ba ke kika zuba ruwan kuma kina wankewa da hannunki amma kuma kina ci mishi mene ka zuba ruwa a nan kai kaza wannan ai irshadi ne ba umurni bane wannan ko kuma na ci mishi amru irshad amru irshad kun ga wannan karatun akwai shi a cikin usulul fiqh fahal antum muntahun shin ba ma shin ba masu bane bane ku kaka mun tambaya ce ko amma hakikani me ake nufi ku bari ku bari ku hanantu mun banci wannan okay yanzu dan iya dan giya ya samu dama ya ce ai Allah ce imul washitum ya je ta kunkwada min shi kun gani to Allah ka samu dace to za a iya kawo umurni ya kuma saba ma hakikanin umarnin ya zanto yana daukan wata ma'ana ne wanda za a iya fahimtar haka ta si ta kula da sigan magana kal irshadi kaman shiritarwa guiding guidance and counseling guidance and counseling wa du'a da kuma addu'a wal iltimas da kuma at-talabu bi rifqin neman aikata wani abu ta hanyar tausasawa shine al- a- al-iltimas al-iltimas da hamzatul wasl wa tamanni da guri guri tamanni in aka ce tamanni shine fatan wani abin da yake ba zai iya faruwa ba ko kafin ya faru sai an dauki lokaci wai kulul kafir ya laitani kuntu turaba ya laitani kuntu ma'un fa afuza fuzan azima shi tamanni na da saukin ganewa zaka iya zaka iya ganci da fi ana kawo shi ne da siga laita galibi wata wata wa- to za a iya umurtanka za a iya kawo sigan umarni amma yana fa'idan fa'idan da tamanni ne wata has wata habi ko wata khiyir za a iya umurtanka amma kuma yana nuna mene zabi ne imma an takhruja wa imma an tajlis imma an takhruja wa imma ka gani ka za- zaɓi da yake so ka yi sai ka aiwatar kawai a taswiya imma an ta'akula wa imma an tashraba nuna maka da daidai ne kowanne ka aikata daidai ne daga cikin ayyuka biyu wa ta'jiz wani lokaci kuma za a umarce ka amma ba wai hakika ne ka samu da wani ba a'a ana son a gajiyar da kai ne kawai fa'atu bi kitab a fa'atu بسورة من مثله إن كنتم صادقين والمستفاد من الأمر نعم التعجيز شيني أغاغر دكو أوهل دكو أنا مكو بزاكو إيابا والتهديد جم كني كي باناتي كدين واسنن با باناتي كبري با كي شكبا أبا كيو مجيش بني وال وال والإباحة دكما الأمر يفيد الإباحة wa idza halaltum fasadu an hana mu yin farauta lokacin da muke aikin haji amma idan muka yi tahallul al-asghar wal akbar idan muka cire kayan aikin haji ko umra ba ma aikin haji yanzu ba ma umra yanzu to shikenan an ba mu damar mu je mu farauta ko wa idza halaltum sai Allah ce mene fasadu ku je ku yi farauta to yanzu umurnin nan yanzu dole yana nuna wajibi ne ko ko ba wajibi bane in ka ce wajibi ne to duk wanda ya gama aikin hajji sai je farauta ka kuma ba manufan kenan ba ka gani yawa fanta shirifil ard yanzu in an kammala sallah fanta shirifil ard neman arziki anan wajibi ne ko ku ba ne ba wajibi ba ne ba wajibi ba ne in ka ce wajibi ne to duk fa wanda ya gama sallah sai ya je neman ya nema arziki a bayan kasa to ai kaga an wahala kuma da bayi to kun ga yanzu yan uwa kun ga irin wannan shine muka kasa fahimta cikin ayoyin alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ka ka dauki mutane ka kallafa musu abin da yake ba wajibi bane kace dole sai sun yi bacin ku menene ai umarnin ba ba ba abin nan bane ga sunan cikin umdatul ahkam hadisai ga sunan ga sunan cikin bulugul maram ga sunan cikin abu hadisai da dama in ba ka san usul fiqi ba akwai wani malami namu nayi karatun na yi karatun musulau gurin shi tun daga kan min atyab har alfin suyuti har sai da muka je mukaddima ta ibn salah babin jarun ta'dil nan ne karatun ya tsaya to tufiya ya rasu Allah ya ji kanshi to lokacin da muka fara karatun usul fiqh da shi wannan littafin na al-imam subki subhanallah akan usul fiqh to Allah bai bani ikon na tuna ba to lokacin da muka dan ce mai zan zo da wannan karatun ya ce to alhamdulillah amma ka sani fa in dai ka san usul fiqi to zaka yi tijayya da mutane zaka yi tijayya da mutane to har yanzu ban manta da wannan to Allah ka sa mu dace mun banci wannan ko to mun ga sigogin umarni guda hudu ne na farko kenan sannan kuma ana iya zuwa da umarni ya zo ala babihi haisu yin sama da milhul wujub wani lokaci kuma za a iya zuwa ga da umarni ya zanto laisa ala babihi watan to gane ga musa ga al'amsila ne na farko min risalatin an ciro wannan magana ne daga wasiƙa li aliyin na ali na sayyidina ali radiyallahu anhu Allah shi da shi ba'atha biha ila bin abbas wacce aika da ita zuwa ga abdullah bin abbas wa kana amilan bi makka a lokacin gwamna ne a garin makka amma ba'adu. sai shi Ali bin Abi Talib lokacin yana halifa yake ce ma Abdullah bin Abbas fakim lin nasil hajja ka tsaida mutane aikin haji wa zakirhum bi ayyamillahi sannan kuma ka tunatar da su kwanakin Allah subhanahu wataala ma'ana kwanakin da Allah ya halakar da kafirai da su gabata wajlis lahum lil asraini sannan kuma ka zauna ma wanda kake musu jagoranci na lokuta guda biyu a lokuta guda biyu fa'aftil mustafti ka am ka bada ka bada amsa ga fa'aftil mustaftiya ka bada amsa ga wanda yake da fatawa wa allimil jahili kuma ka sanar da jahili wa zakiril alima sannan kuma ka tunatar da masani to ga ga kalmomi kamar haka fa'aqim ma ma ma ma, ma nau'ul kalam huna amrun ko wa ma ah, wa ma sigatul amr huna fi'lul amr wa ma sigatul amr huna mun san dai dama dai al- ah, al'amru min al-insha'i at-talabi kaga na an yi amfani da mujarrar fi'il amrin ne kawai wajlis da fa'afti da allim da zakir nan ne shahidin wa kala ta'ala Allah kuma ya ce wal yufunu zurahum kuma su cika alƙawuran su da kada suka dauka ma Allah wal yatawafu bil baitil atiq kuma su je su dawafi a wannan tsohon daki na Ka'aba to shahidin mu wal yufu wal yatawafu allamu huna tusamma lamul amr lamul amr to za sai mu gane alfi'l al-mudari al-maqrun bi lamil amr yustafad minhu al-amr dukkan fi'li mudari in kamar na mishi lamun lamul amr to ya yana fa'idantar da mene umarni kawai kai sai wa qala ta'ala Allah kuma ya ce alaikum ya ayyuhal ladhina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha hadaytum ku kama kawunan ku kada wanda ya bace ya cutar da kuma takan kukun shiritu to muhalli shahidin mu anan shine alaika afwan alaikum wannan ana ce mishi uslub igra uslub igra uslub igra watan uslubi ne na mene na eh, kwadaitarwa shi ma umarni ne shine ya kawo mana fi'il a ismu ah, menene afwan ismu fi'il amr ismu fi'il amr alaikum anfusakum kama a ce alaika nafsaka alaika nafsaka bi ma'ana ukfuf nafsaka ka kame kanka ko kuma kuffa nafsaka wabil walidaini ihsana wato wani lokaci da nazo- da nazo- na- na ji fassarar nan da kaujin malamai to ina ta mamakin da aka fassara wannan guri ni ina jin ana wabil walidaini ihsana sannan kuma ga iyaye ku kyautata musu to ni ban ga wani fi'il amr ba domin ni na ga wabil walidaini wawa atafu ko bil walidaini ja da majrur ihsanan nan na ga mene masdar ne ahsana yusinu ihsanan akhraja yukhriju ikhrajan akhbara yukhbiru ikhbaran to ni na ga ihsan ne na ga masdar ne anan to amma da karatu ya ci gaba sai na gane to ashe ihsanin nan ana nufin fi'il amr ake nufi a yana bi ma'ana ahsinu bil walidaini shi ne ma'anar shi daga nan kawai sai karatun ya mutum ce to Allah ya ji kan malamai ashe malamai sun yi kokari suna mana kokari dai kun gane na'am to wannan ana ce mishi al masdarun na'ib an fi'il al amr masdari ne wanda aka kawo amma yana kuma kafin umarni ne nan kawai kai tsaye a yi ne kawai kama a ce ne wabi wabi walidaika ikraman ce ya ya ya Usman ikraman bi walidaika ikraman bi walidaika ikraman in ka zo da idan sai ka ce masdarun mansubun ko kuma masdarun na'ibun an fi'lil amr bi ma'ana akrim walidaika wannan shi ma matsalar nahau ne to mun ga sigogin umarni ko wanda suke ala babiha duk in kun lura da kyau wancin dai umarnin da muka gani har gurare guda hudu ko biyar a na farko misalin farko daga wane ne fito daga gwamna ne zuwa wane zuwa ɗaya daga cikin ma'aikatansa ciyamomi misali kila sannan kuma na uku na biyu da na hudu duka umarni ne daga wane daga ubangiji Allah madaukaki zuwa ga wane mu bayinsa la shakka ubangiji martaba ubangiji Allah martaba ubangiji na saman mu ne ko ba haka ba mu kuma muna kasan shi ne to wani lokaci kuma za a iya samun sigan umarni ba wai yana nuna ka aikata ba ne wani wani wani wata fa wani ma'ana ne wata ma'ana ce ake son a kawo wakala abu tayyib fi madbi sayf ad-dawla abu tayyib yana cewa yana yaban sayf ad-dawla kadha fal yasri man talaba al-aadi wa mithla suraka falyakun at-talabi kaza to kaman haka ne girman ka take fal yasri ko kuma ka ce faman talabal aadi duk wanda yake neman abokan gaba aadi jami na adu duk wanda yake neman a nemi abokan gaba fal yasri to yayi irin tafiya irin taka mana fal yasri kaga wannan fi'il amr ne ko me aka mishi me aka mishi a farko an manna mishi lamun ko to wancan nan lamun din tana me me yake ce mata lamun amr to nan halil amru ala haqiqatihi au laysa ala haqiqatihi laysa ala haqiqatihi wa mithlu suraka to irin wannan tafiyan taka falyakun tulabi dan haka masu nema su nema mana ko a nema abin da ake nema mana da irin wannan tako naka kaga falyakun nan anan ko to ma za yustafadu min al-amr huna tunda mun ji al'amur laysa ala babihi na al-irshad al-irshad wal amru huna laysa ala babihi wa huwa yufidu ko kuma yustafadu minhu al-irshad gashi nan ma da yawa a cikin alkur'ani ku duba hadisin mu'adh bin jabal da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa yawan jamil jiddan ya ce in naka ta ati kaumin ahalin kitab ko can kuma sai ce mene falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi abinda zaka fara kiransu na farko ya zama shine kaza to nan umarnin za a iya daukan shi wajibi tun daga na sama ne zuwa na ƙasa kuma za a iya daukan shi menene irshadi ne guidance and counseling ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke bashi mun gane wa qala khatibu kuma abu taibul mutanabi ya faɗa yana yana magana da saifu dola azil hasad al husadi anni bi kabtihim fa anta allazi sayyartahum li husada azil ya kai wannan sarki azil da ka azala yuzilu azil akhraj yukhriju akhrij arsala yursilu arsil azil ka busadda hasad al husadi hasadan masu hasada an ni gabari na bi kaftihim ta hanyar kifar da su ilal ladina kubitu kama kubital ladina yawwa fa anta alladhi sayyartahum husadan li kai ne kasa suka zama ma abokan gabana saboda kana bani kyauta ashe su kuma suna kina to ya ce azil azil nan hadha fil amr fa hal al amr yustafadu minhu fa hal al amr ala babihi laqiqi am laysa ala babihi laysa ala babihi eh saboda ai na kasa ne yake kiran yake kiran da sama ko mene za wannan me za ci mishi eh addu'a zai zama ko to tun daga na kasa ne zuwa sama to bayan nan komai ne ku duba da kyau sharhi an ga gurin misali na nawa ne misali na shida ko wasiqatul amri fil mithal al-thalith la yuradu biha ma'ana al-hal asli li'anna al-mutanabbi yukhatib malikahu wal malik la yu'mar la ya'muruhu ahad min min sha'bihi wa inna ma yuradu bihi ad-du'a lalle ku maganan ku jamil wa qala murul kashi murul kashi ce kifa na biki min zikira habibin wa manzili bi siktin lawa bayna dakhuli fa haumali kifa ku tsaya larabawa su a ɗabi'ansu idan mutum yana tafiya shi ɗaya to sai ya kaddara yana tare da wani ne sai ya rinka magana kamar yana magana tare da wani shi ɗaya ne fa amma sai yake cewa kifa za mu zo shawara in Allah ya kai mu kifa ku tsaya na biki mai kuka min zikira habibin saboda tunanin masoyi wa manzili da kuma wani gida bisikin tallawa wanda wannan gurin yana inda ake ce masa sikitin lawa ne bainad dukhul fa haumali wanda yake tsakankanin gurin da ake ce mishi ad-dukhul da kuma haumal to ku duba da kyau kifa shine fil amra nan ko to ma za yustafadu min al-amri huna iltimas ne anan iltimas ku duba ainihin za a ya kaddara cewa wai yana tare da abokan tafiya ne guda biyu to daga yanzu idan ka nemi tsaranka ko abokin tafiyanka ko abokin aikinka wanda ke an ɗauka a matsayin wurin aiki in ka umarce shi wannan ba za a ce mishi amur ba ba za a ce mishi du'a ba sai a ce mishi iltimas shine at-talabu bi rifqin kamar yadda ibn hisham ya kawo cikin shuzur zahab ka nemo abu ka nemo abokinka ya aikata wani abu ta hanyar tausasawa kun gane wakala kuma yake cewa shi mutum amuru kai ala ayyuhan lailu tawilu alanjali ala ku saurara ayyuhan lailu tawilu ya kai wannan dare mai tsawo injali ka yaye mana safiya ta yi bisufin ka yaye da wata safiya wa mal isbahu minka bi amsali wa mal isbahu to ai ka sani shi safiyan ma bai zamo bi amsali mafi falala ba minka fiye da kai ala ayyuhan lailu tawilu alan jali ka yaye mana kai dare zai iya yiwa koyi dare ne ka ce mu dare ya tafi safi ya zo zai iya faruwa ya wani ya zo ne tamanni jamil kar ku manta tamanni za a iya kawo shi da laita za kuma iya kawo shi ta fatan faruwan wani abu amma abin nan ba zai iya faruwa ba sai an ɗauki lokaci mai tsawon gaske ko kafin ya faru da wahala ko kuma ma ba zai iya faruwa ba kwata-kwata ba matsala ce tsakankanin malaman nahu da balaga wa qala al-buturi faman sha'a falyabkhal wa man sha'a falyajud kafani nadakum an jami'il matalibi faman sha'a ya jama'a ku fa sani fa faman sha'a duk wanda ya so falyabkhal yerowa kada ya bamu wa man sha'a falyajud wanda kuma ya so ya bamu kyauta ya yi baiwa da kyauta kafani da dakum domin ni da kyautar da kuka yi min matan a baya wallahi ya riga ya ishe ni an jami'il matalibi ga ya ishe ni gaban neman dukkan abin da mutum zai nema faman sha'a fal faman sha'a falyabkhal wa man sha'a falyajud wanda zai zama ne takhyir ne ai ga umarni faman sha'a fal falyajud falyabkhal falyajud kaga ai wannan al-mudari maqdun ne bila mil amr ko to nan al-amr laysa ala babihi wa inma yustafadu minhu at-takhir yi mana sosai kuwa Allah ya saka dalili wa kala abu tayyib ish azizan ish azizan aw mutu anta karimun baina ta'anil kana wa khafin albanuki wai wani mutum ne ya jihadi ya jihadi shine sai aka kashe shi yake shine ke cewa ish azizan ka ci gaba da rayuwa kana madaukaki aw mut wa anta karimun ko kuma ka mutu alhanin kana mai daraja baina ta'anil kana tsakankanin sukan kana goran mashi wa khafqal bunudi da kuma harbin bindiga ka rayu ko dai ka rayu ka ci gaba da rayuwa kana madaukaki ko kuma ka mutu kana mai daraja kun ga ish au mut fi al'amur ko to halil amur huna ala babihi to maza yustafadu min al'amur huna a taswiya madalla a taswiya daidai ne in ma ka rayu daidai ne in ma baka rayu ba daidai ne duk dai kana da matsayi mai kyau aruni bakhilan bakhilan tala umran bi bukhlihi wa hatu kariman mata min kasratil badal aruni bakhilan da Allah jama'a ku nuna mini wani marwaci tala wanda yayi rayuwa mai tsawo tala umran wanda yayi shekaru masu tsawo bi bukhlihi da ruwansa ku nuna mun marwacin da ya shekara miliyan a rayuwa a raye wa hatu karimin kuma ku zo da wani mutum mai daraja wanda mata min kasar talbazal ya mutu saboda yawan kyauta albazul shine kyauta bazul shine mai yawan kyauta bazulun kamar da mai shirya ya saboda mazo sallallahu alaihi wasallam to ina shahidin ma nan aruni wa hatu nan dai umarni laysa ala babil haqiqi wa inna ma yustafidu fi yustafadu min madha at-tajiz jamil wallahi duk binciken da zaka yi kasashen duniya ba ba za ka taɓa sanin marowacin da ya yi rayuwa ɗari ba shekara ɗari ba ɗari ba da rawarsa ba ba zai yi ba ba kuma za ka taɓa samun wani mawadacin da saboda yawan kyauta wai kuma ya mutu ba yawan kyauta ta sa ya mutu ba zai taɓa yiwa ba wannan za ga an gagarar da kai ne ba za ka iya ba na gaba kuma yake cewa kala gairu idan lam taksha aqibatan layali idan ba ka tsoron aƙibatan layali abinda zai faru karken darare abinda zai faru a darare a karken darare walam tastahi kuma ba ka jin kunya ko fasna ma ta sha'u to aikata da abin da ke so kaga fasna ma ma ta sha'u zai zama ne wannan na'am masha Allah ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaman ya faɗi irin shako idan lam tastah tastahi fasna ma shita okay ashe mazinaci ya ce to ai tunda nabi ya ce fasna ma shita je ta zina ko dan kidnabi ya samu hujja nan to Allah ka kare mu imalu ma shi'tum Allah ka amintar da mu Allah ka amintar da yan uwa musulmi wa qala ta'ala Allah ya ce kulu washrabu ku ci kuma ku sha wa kulu washrabu kuma ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad har sai farin sariya bayyana muku min al-khayt al-aswad daga bakin da zari min al-fajri zuwa na al-fajr eh kulu washrabu fal amru huna yufidu ma sha Allah to kai yanzu a ce ka ce umarni nan wajibi ne ai da shikenan yi mana bayan wannan ma duk inda duk inda wani abinci yake a duniya sai ka je ka fice ko ka ce ka gani to Allah ka samu dace Allah shi mana jagora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk